إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara durin mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ne ko biyu biyu ga wata na jumadal ula hijira shekara 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya yau sha Allah za mu darasi na saba'in da tara cikin littayin bulogar maram na hajjar na hajjar darasi na saba'in da tara insha Allah tambayar ta biyu bayan karatunmu na hajjar na tsarewa mutum dukiyar shi ana shi tasarrufi da ita wai shi mai matsayin shi kenan da wantare ko kuwa sayan wantare yanwa a musulunci ba laifi ba ne ba idan mutum ya ci kayan mutane a zo a hudi mutum ya ce biyar da ba ya so a biya shi idan ya kasa biyan shi ana iya kama kayan wanda ya ci kudin mutane mutum ɗaya ne ko biyu ne ko jama'a ce cikin mutane babu laihi da abin da ya mallaka a zo a tara a wuri guda a biya mutane shi muka yi bayani a wancan darasi namu na idan abin da ya ci na mutane in aka zo wajen wantare wanda ya samu kayan shi zai rubuta kayan shi wanda kuma bai samu ba kenan za a yi lissahin cikin abin da aka saida na abin da ya saura sai a diba daidai gwargwadon kashin abin da kake bin shi na bashi kashi ne wa gare ka ya a gama ya a biya mutane kuma abin da ya saura ya kuwa haƙuri Allah warware abin da aka yi bayani baya da aka ce ba ku da ni ba sai cewa wannan mutanen ba ku da wani abu akan shi bayan wannan abin da aka saida nashi wannan ba a tursasa mishi ne a ce sai ya biya abin da babu za a kama kayan dai a saida kuma allah rore biya a hankali amma ba a tussasa mishi to kenan wannan kuma muna maganar an zo wantaran sayan wantaran kanshi tun da shari'a ta ba da dama a yi wa mutum irin wannan hajjar tana tsaye kanshi a saida kindan ka sayi irin wannan kaya na irin wannan wantare wadda shari'a ta baka dama ka saya ba laifi ba ne ba wanda dan ba wani zalunci shi ne zalunci mutane cika mutane amma inda kwace ne aka yi zalunci kai bai halitta zo ka sai kayan mutane ba kayan ka ba wani bai sai da kayan wani amma wannan kudin mutane ne ya ci kenan ba laifi ba ne ba kuma ana ana magana har ma da halittin da ake wasu na kan ba kyau an zo wani tare nawa aka saya tsari da ake magana tsari a najashi najashikin da annabi ya sanar ya hana mutum ya zo ya turin kudi ba da niyyar sai madan ya kaji wasu amma kaya iso ana su abin kudi ya saida jika goma yaya ina na makari ba mai karawa ba da yi wani mai san kara ce ya sai an ban saida ba da sai sha daya a irin wannan ba lahi ba ne ba mutum ya karin kudi a kan na wani tun da shi mai kayan kari yake so nan ba a cewa kayan na jashi na haram da aka haramta kenan kana iya karawa akan jirgi da wani yayi mai kariya neman kariya ya jika goma ya ce ba sai da bakwai mai tsari ana ta sha daya wannan inda ne sai kake ba laifi ba ne ba ka kara kudi akan abin da kake bukata ka saya kuma halaka ne ka saya a takaice kenan wantare musulunci bai hana ba wantare in aka kama kayan mutum aka haƙƙin mutane da shi wannan shine bayanin da gabata ba sai za mu tashi babul hawalatu wad daman babu magana alhawala shine jirgi jirgi hausa asan jirgi jirgi take kurin jirgin bashi jirgin bashi kana bi na bashi ko kudinka da kake bi na in ce wani zai biya ka in gama ka da wani shine alhawala kudi kai kake bi na kudi amma sai in ce kudi da kake bi na na waje na wani zai biya ka ka ka tabbata to shine magana alhawala kuma addama kurin ni ne zan ce na ma garanti abu kaza a kai na zan zan bada ni ne dami ina wani kake bi wani abu a wajen wani kurin ce ni ne dami kurin ni ne dogon ma kai na kurin kana kana kurin garanti ne ni ne ni ne dami kanka kenan ni zan baka wannan abu duk da ba bi na ba kake kurin zan ce kun na dokan ma kai na abu kaza shine dama to za mu ga wayannan bayanai a cikin abin da zai biyo ba na hadisai insha Allah sai hadisin farko an abi hurairah radiyallahu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matal ghani zulmun wa idza tuba'a ahadukum ala malin falyuttaba falyuttaba muttafaqun alayh wa fi riwayat li ahmad ومن أحيل فليعتد abin da ke rata abu huraira radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalu gani zulmun taurin bashi na mawadaci zalunci kenan ana bin ka bashi kuma kana da halin biya ka ki biya kana matsayin azzalimi magana kenan kenan ba da ba wayo bane ba can ba min bayani cewa wanda yake biyan bashi tayi wanda kenan hid'utu wa qubatuhu wanda aka yi tauri haƙi biya an an halitta mutuncin shi domin ana yi mai kuba ma dan ya biya mutane kenan wannan dai magana ya hankali kenan dai da halin biya kakka ki biya da wani abu daban da kake da shi ko karfi ko wani daban kake biyan mutum alhali kana da halin biya to kana cikin layin azalimi in biya mai bashi shi kuma kana da wadata ita wanda za a tuba a hadukun alamalin falituba idan aka sa aka mena ɗayanku idan aka juya shi aka ce buwa ne ma'ana bashi da yake bi da yake bin wani sai wani ya gama shi da wani amma mawudaci ne misali kana bi na ba shi abin da bi ba ya ce kuɗi da kake bi na kuma ka san wani mai hali ne na ce wani zai biya ga kuɗin waje na kaka ce na ƙiya magana kenan kaka ce ka iya kun kai don a jaraba don a bala ya ce kun yadda baka a ka yarda tunda ka san wannan adam ta aka ta alaga ne ko mali tunda ka san wannan zai biya ya karya abu kaka ce akai shi zai biya ga tunda kai shi ka ba na akwai abu na maslaha ta zamantakewa ka samu wani ya ce a kun dare gima ce tun da ba shi ne ba ba ba gama da shi ko ne ka ba da kanka haka ya kada magana kenan akwai jan hankali na ta kyauta mu'amalar mutane idan kana bin mutum bashi ya ce bashi da kiman shi kuma ya zama ka da wani mawadaci ya ce shi zai biya kina gaban nan shi ba ruwan shi kai shi zai biya ka kaka ce ba kai da ba kenan ka bi wanda ya gama ka da shi akan biyan bashinka ka wannan ruwaya bukhari da muslim sun kawo ruwaya da imam ahmad ya kawo cewa man bihila ta hawala kenan wanda aka juya kenan aka wa jirgi na bashi falihatar ma'ana ya jirgu shi ma ya tayi yarda da inda aka jirga shi a biya shi a inda aka gama shi da shin kai ce shi yarda ba saboda shi ba shi ba ba kurin ma'ana wannan nan abinda kuma suke magana to yanzu nan akwai gyaran mu'amala ta tsakanin mutum da mutum to yaya kenan idan aka waye gari shi wanda ka jirga misali ko ya mutu ko bai biya ba sai ya kari to wannan ai dama asalin abin kai ne aka ɗauke ma aka shi mutar gima ta aka shi wannan kana nan abu kenan yanzu kuma ka sani ka san kuma inda ka jirga shi shi wancan da ka jirga ya mutu misali ko babu abu kenan yanzu wannan ba a su da mai da bashin shi wannan shi kuma can dama kace wuta ce kenan wani abu ne wanda doka ne kuma sai ya kasa ya doka ya kasa eh wannan shine abin da ke wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo kuma imam ahmad ya kawo lafazi wanda ya dan canza da wancan duka zai magana guda ce ko ta jirgin bashi سي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا, ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تسلي عليه فخطى خطى ثم قال أعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحمل فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسهو بن حبان والحكيم abinda yake wani ruwa ta jabir bin abdullah ya ce tuwofiya rajulun minna wani mutum ya mutu daga cikin mukinan cikin jama'a su mutanensu ya ce fagasannahu hannatsanahu wa kafannahu muka wanke shi muka same tarare wani yana karantar da kai kenan duk da an sa tarare a ruwan wanke mamaci ana same tarare a jikin shi ta fagasannahu wa hannatunahu kuma wa kaffannahu kaga wannan ya gaza kenan bayan na wanka akwai na asami a jikin shi kuma da daga baya asami da kawai sa tare kenan sunna ce ta gawa ta mamaci sun ma sai na biyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka kare kenan wanka da sa turare da lakawani muka zo da shi kenan wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan muka aje faƙulna tusalli alai za ka mai sallah ya rasulallah kenan suna nema a mai sallah faƙata huta ya yi ɗan takuna ya yi taki ɗaya biyu na ya ɗan tattaka zai sallar kuma da ya saba a wancan zamanin ya ce a alaihi daini akwai bashi ana bin shi bashi faƙonna dinaran eh dinari biyu ne ake mishi dinari biyu ake mishi bashi bashi dinari biyu fansara annabi sai ya raba a wannan zaman annabi baiwa gawar wanda ake bi bashi sallah annabi sai ya bari ya ja da baya akan mai sallah fatahammaluwa abu qatada sai abu qatada ya doye wannan bashin ya doka kenan inda wannan ne ya doka shi da sai fa atainahu muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qulna fa qala abu qatada kenan ka zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu qatada ya ce wa manzo Allah dinaran alai dinaran biyu da yake kan wani sun hau kaina na dura ba kaina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق القريب وبرئ منه الميت منهم الميت kenan ka ɗauki haƙƙi na wanda yake bi bashi kenan da kai ka ɗauka a kanka shi mamba shi ba ruwan shi ka yarda ya ce na ya ce yara shi kenan fasalla alai annabi yanzu ya misa wannan wani abu ne wanda kenan ya wakana harkon al'amari kahin zamu ga ruwa ta gaba tana kama na cewa daga baya abin ya canza mu har kullum mari annabi sallallahu alaihi wasallama bayin sallah ga wanda ake bi bashi kuma ruwa ta inganta akan haka sai cewa ya cewa wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء fa in huddisa annahu taraka wafa'an salla alayhi wa illa qala sallu ala sahibikum فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء wanda ya mutu kenan to a takaice abin da yake ruwayar ta abu huraira radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuta bi rajul mutawaffa alaihi din idan aka zo mishi da mutumin da ya cika kuma iya da bashi akan shi fa yasal alaina ina tambaya aka mi gidan gawa da sallah hal taraka lidaini min qada bashin da ake mishi akwai ya bar abin da za a saida a biya bashin mutane ana bashi bashi to bashin akwai abin biya ya ce a lokacin nan fa'in huddisa annahu talaka fa in aka ba shi labari cewa ai ya bar abin biya kin za sai da kenan a biya sallah alai ya mai sallah wa illa umma ba bai bar ba abin biya sai ce sallu ala sahibikum ku yi sallah akan abokin shi bai yi da wannan ne ake kawo irin na maganar wadda aka ma haddi da irin da masu mutuwa da dai ana ana sa kenan kaga bashi kenan matsala ce cin bashi matsala da gaskiyar magana hedo hinda ruwa kuran wanda har ta kai za a hasa ma sallah amma annabi ta shine gini haka kamar da aka ma haddi da annabi bai sallah ba da wannan bai hana mu sallah hatta da ake magana mai kashe kanshi mai kisan kai ko shi ana mai sallah abinda ake cewa ba a mai ma'ana ahalin fadila ta ahalin fadila da fitar da zalla na ka samu wani liman da mutane da aka manyan mutane masu zai shi amma da ga mutane haka ban gama gari ba san sun mai sun mai sallah amma ce manya ne shugaba ne bai zuwa mai sallah dan mutum ya kashe kanshi ko mai haji ana mai sallah tunda ba kawo shi ne ba ana mai sallah amma dai sallah ce ba kowa kamata ce ba to wannan annabi kenan farko mai bashi ma bai mai sallah an dai ba abin biya falamma fataha Allahu alaihi futuh lokacin da Allah ba manzo Allah aka bude garuruwa kenan aka samu wadata kudi suka samu gasa nan to a lokacin nan abin ya canza qad yace ana aula da aula bil mu'minin min anfusihim ni na kowa kusa masu imani ni ne kowa kusa da su dan haka tun ni ne aula da kowa faman tuwufi wa alaihi dainin fa alaihi qada'u duk wanda ya mutu kuma da bashi akan shi ni zan biya na dokan ma kaina zan biya yace ba tarwa ce fanzan da wanda da malam falwasati an kuma duke ta bari ta yalan shi in ya barku na shi amma an bashi ta bari ta ni zan biya ta fa ilayya wa alayya ina rubuta take magana da wata amma ya bar bashi ko ka gabar biya mana yara ƙanana ɗauka ake ta wannan ake cewa a tsari na shari'a musulunci idan mutum an san ba irin wani abin da yake na nufasaranci ba wannan ba shi da na rayuwa mutum ya mutu da shi ana ɗauka a cikin baitul mali a biya wannan ba shi ganin annabi wani ɗaukan da ya ana ɗaukan a baitul mali a biya kina ba shi wanda yake da inda da hali ana biya wa mutum a cikin baitul mali haka nusala salama ya tsara ga waɗanda masu ƙaramin ƙari kuma in yara ne su ma ci a kamishi ga wasu tsarin musulunci na ba ya ce idan ka bar dukiya ta iyalanka ce ce amma wanda ya bar bashi ko ya bar ba na babu ya ce fa ilayya wa alayya ko zo na ɗauka maka yana musu kai shi ke ɗauka wani marayu na waɗanda suka cika ba su da wakili to na kina ke ɗaukan ƙa'ida za a ɗauki wani maraya inda ana shagar musulunci a cikin baitulmal a doki wani maraya shi da sha da komi Allah sa ruwa wannan tsarin da musulunci ne tsara duk da yanzu wani abubuwa sun zama kamar dai gwanin illa wanda zai ba da sa gaskiya amma ƙa'ida haka ne kuma za ga wani abu ne wanda ba na bane wanda ke waje ya wuni ga daula ko ga ƙasa asali abin da ake kashewa wasu abubuwa bai da yawa ba su ba ba na da kan tabbata ba na abin da wanda zai kasa ci an kasa riba barayin a yadda abin da ya kashewa abu ne gaskiya mai sukin gaske da kutsaru ma yanzu Allah da ya sa yanzu wannan kungiyoyin da Allah sa da suka fahimci dai ladan taimaka maraya kun shi ne roma sai nan na iman za a nan akwai marayu da yawa wallahi akwai maraya da yawa uban ma iya dare bai samu abin da ke samu uban ka ne bai samu abin da ke samu Allah wani kungiyoyin larabawa akwai marayu da yawa abin da ake ba maraya uban shi iya dare bai samu abin da ko albashi shi ko albashi uban gaba ɗaya samu ko maraya guda wani yi maraya ɗaya wani maraya biyu ana taimakawa da cinsu da cinsu da komi sallah in ta zo kuma a basu ƙarfi wannan wasu suka fahimci duna ma wani abin da mai daula ma a akwai irin kamar turkiya daula ce amma irin kamar a ce irin na imira sauransu akwai masu hali da aka yi ana talla ga maraya hajjar da kawa yanzu to ni na ɗauki ɗaya ko biyu ya mutum ɗauki ɗaya ko biyu to wannan kurin tsawon rayuwa shi komin shi na ɗauka ko mun shi ya dace da mutumin da mihalin ya kanu warayan zan samu jika 200 a wata daya da bana 200 Allah daya ko wani wata ya samu duka ma kuma nuna da albashi ba wani wani ba a kowane suke kuma ka'ida su kai akwai abin gaskiya abin gaskiya abin da suke marayu gaskiya da kamata mara samu tsala to illa jarabar mata jarabar bikin zango na mata sai ga yaron cikin matsala ta mace matsala akwai zaune da aka bincika cikin irin rashin adalcin wasu cikin mata duk wani abin suka samu na yaran sallah ta zo ta kasa ma yaran ka sallah wanda ba shi ma mutum yake je wa yaro ka sallah amma duk abin da take ci na duke yaran na wani abin wadatar wallahi ta kasa ka sallah akwai tsira da su kurin da rabu bikin zango a kun zango kurin kaga wani zalunci zalunci sai kware akwai fadalar gaske akwai ɗauka abin marayu da Allah sa yanzu ana sa yaro dubunne a nan gari dubunne wallahi inda tura suke ko ina duniya yanzu an rage masu yanzu suna idan Allah ne ba ba ba ke yi ma sai na kama san bashi amma abin da suke yin larabar Allah inda ce tura suke yin ɗaya cikin goma duk duniya kwa jira bari amma ya san ya san gida kaza ya fado ba tele kafin a mako amma ba sa na yi ba dan sun san sakamakon abin wajen Allah shi wallahi suna taimaka kwarai Allah ga yana da rabon za a zo a sa a tele a radio duka abin wuce ba da ka ya gura gura amma muku taimako da kungiyoyi na duniya duka ga ban kadan da ba mai ga zamar duniya ko ko su sai su ga kaza ne kama sun bi sai Allah sana ya Allah saka sai yanzu ne nan muna maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da aka samu dukiya to magana ta yin sallah babu ita iya sallah kuma biya bashi shi ne ce faman tuwufiya wa alaihi dainin fa'alayya ƙada'u wanda ya cika iya da bashi a kan shi annabi ce fa'alayya ƙada'u biyan bashin a kaina mutafakon alayhi ruwa bukhari musulmi sun ka ruwaya ya ce wa fi ruwa da bukhari wata ruwa ta bukhari abinda ya ce kenan faman mata wani mutum ko fa'an fa'alayya ufa shi wanda ya mutu bai bar ba abin biya to fa'alayya ƙada'u ne zan biya in kuma ka bar kayanka na magada ne sai nan dai a kan magana suke nan kaga nan mai magana hawala wancan ta abu da nan magana ce ta ta daman kamar ka ɗaukar maka na ɗaukar maka na kura ni na ɗauki zanawa ne a kaina shi ne nan daman a babin da babin hawala ne alhawala wa daman to hawala hadisin abu da na harko na abu hurera na waza to biya ahadukum ala malin ba. haka jirga ka wajen wani mudawaraci wani shi hawala ki an jirga ka shi ne hadisan guda biyu su kuma wannan da wannan suna magana kan addama kenan ka ɗauka ka ma kanka wani abu ne wuni ka ce a kanka ba hanka bai ko ka ɗauka kanka ba a wani annabi ka ce ya ɗauka kanka ba shi ake yi ba وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد با كفالة cikin haddi nan ruwaye mana cewa kamar da yake cikin tazil akam na iya kama sa'alar wannan hadisi bangaren isnadi na da rauni to amma ma'anar shi sahiha ce haka kan shari'a take me ma'ana nan na magana kafala fi haddi misali wani ne ya yi abin haddi za a mai haddi ko bulala ko wani dai yanke hannu wani na haddi dai na allah ya taka doka ko ya sata za a yanke mai hannu yawa zai ce ga wani sai wani wani wani talaka ya san ya san kudi ya ce shi a yanki mana bashi kudi a bashi kaga za ai da mutane ya san wallahi da gudun wanda zai kan shi da hannu da yanki yana da ce kawai da a bashi miliyan masu yawa iya barawo ya tara kudi masu yawa ya ce ya dauki zai biya wani a yanki hannun wani akan shi to ba riga ko bulala ce za a maka sai da wani ka ce ka wani ya ɗauka maka dan ya ta sama ko kai da kamata kamar kai a maka bulala ya ce ya ɗauka maka bulala za a wani a wani bulala to wannan dama shari'a ba ta yarda da haka ba a kenan ba a dama ko jirgin haddi ba a jirgin haddi amma na kuɗi na kuɗi da kuɗi ne amma in dai abu da aka ce haddi kowa ce ta jasadiyar ta ce ta badaniyar wani wani bai ɗauke ma ita kai za a ma ita bulala da ta'azir ne ta haddin ce yanka duk abin da kamata na haddin wani bai dauke wani duk da ruwaya tana da rauni amma akan haka magabata suka zartar da wajen hukunci na shara shashe ma'anar sahiha sai babu sharikati wal wakala wikala na iya magana na sharika haɗin gwiwa ka kawo in kawo akwai inda za a yi da ƙarihi da aka ce kai ƙari ni dabara akwai wanda za a yi kai dabara ni dabara akwai wanda za a kai karin ne karin din da abin za a ci an haɗa gwiwa haɗin gwiwa da za a yi na mutum biyu kan wani abu na kasuwa ne da wani aiki na gona wani aiki na nagarka wani abu ne na aiki za a ci gaba ne amma kuma an san da cewa wani abu ne wanda kowa ya san hanyoyin ci gaba haɗin gwiwa iya da inda za a yi gaskiya akwai abu da mutum bai iyawa iya buƙatar agaji wani ya kama mun yi bayani ba hada ake magana cin kudi da ruwa haramun ne amma Allah ya mana a wani tsari wanda kambacin kudi da ruwa kin wanda kuma za a iya yi kowa samu bakin kokarin raban shi kuma a cikin na magana mudaraba ita ma ita ma shirka ce mudaraba kai bana ba na ka kawo kudi ka ba wani ya je juya abin da aka samu a raba kai da shi ko kai rabi shi rabi ko kai ɗaya cikin uku shi kashi bidin aka shirya ne amma a yi magana akan riba da aka samu ta kuna ɗan yan wanda babu irin da abin da ganin cigaba mu don abin da ke bata abin rashin gaskiya amma inda za a yi gaskiya gaskiya ba karamin al'amari bane ba yin haɗin gwiwa ko alwikala kuma alwikala ina da dukiya a wani wuri in sa wani kai ne wakili na kula da takurar ka kula da takurar ha ba hannun ka yi takurar da abin da aka kawo kuma ko zan baka ne kaza shi ne wikala kan haka ya fara da ruwaya ta ya ce wa ana abin horar da radiyar la'anu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما روى أبو داود وساو الحاكم cewa abin da ke ruwa da abu hurairu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne Allah mai girma da buwa ya ce ni ne na uku masu tarayya biyu mana masu haɗin gwiwa guda biyu Allah ce shi ne na ukunsu mana zai taimaka musu amma ce malam ya kun haɗu ma sahibu wannan taimako na Allah matuƙa ɗayan bai cutu bai haɗinci ɗayan ba amma faɗi zakana idan ɗaya ya haɗinci wani harashtu min bayani ma zan fita daga cikinsu nan a ruwaya hakim ya inganta ruwaya albani ya kawo su dalilai wanda ruwaya tana da matsala wajen inganci to ala kula hal wani abu ne an ce sananne da abin za a gaskiya abin yaya da albarka inda an yi gaskiya to matsala rashin gaskiya yake kawo kowa sai shi kana kwanci wasu maimakon wa a yi kowa samu ya wani ya gune ya ga cewa za a yi ko wata ran shi na mai babban abin ya ce ya gune abin da ka samu kama za ka zama kuɗi ko ba shi ya ga iya maka wahala kana samu duk shi ke kawo rashin gaskiya da ɗaya guda ma da ya kuwa samu ne wala ka wannan uwa mutumin nan ne nan iya kasashen na ga mali ne suka ce shi wani abu da tambaya ce tun tambaya na gano da matsayin shi tambaya ke ce malam a nan nake ƙasar mali mutumin nijar ne wani ɗan uwa ya kawo ni nan ya bincika ɗari uku ta jarin yin kilishi kilishi to abin da shi abin da ya tambaye ne na ganin tambayar da yake yi ya ce wani lokaci na kan aka yi bukaci wani taimako na gina masallaci a gida wani abu na aiki addini na kan ɗauka a cikin wannan kudin sosai take bada me ya matsayin sun gawa can ba na ce a inda ya kai ka bada ya dole gaya mishi tunda sosai take kai ya ce mun ya ce mun shekarar sanin su ya ce a shekarar kaza a bara ya ce mun a bara abinda suka raba na riba ku zai shiga ne kuce cewa miliyan goma sha biyu ya bashi allah duzu miliyan jika da yi ya ce gidan da muke da muka hara da ƙasa muke ya ce yanzu a cikin kusurzakin mun gina gidan mun yi habben ni sama kudin kirishi kirishi kudin allah kirishi ne kusa sai da shi abin ya albarka kwanan zama na sai cala kudin kirishi ne su beni ce sai beni ce bana ma abin zabar ba ya yi miliyan kuma abin zai samu kowa a cikin allah kowa duzu miliyan ce suka bara wacce na bane ya kanan kaga wannan gaskiya ce akwai ke bisa da tsoro masu wannan kudi yake buddawa na taimaka masallaci ne shi ne dalilin tambayi ya halitta wa zai biya kaga ba bakin ciki ko ba kaga abin jika ne ku abin da albarka kuma da kana akwai abu akwai akwai gaskiya akwai gaskiya kan abu wallahi nan nan nan ne a mali ne ta mali ke zama kaga wannan kaga gaskiya dole mutum da ya ga haɗin gwiwa ba dai al'umma take da haɗin gwiwa ga akwai abin da akwai cigaba tun ga akwai cigaba akwai haɗin gwiwa akwai mutane da sabon kuma da gaskiya don abubuwan kana san da baka iyawa amma ne haka haka ya kama kowa ce a ruwa juna su amma mutane korin daga mutane korin a nan mutane rashin gaskiya ta yawa da neman da kwaɗayin gaugawa ya kai kai ma kai mutum ya bada a yi rubu ciki ta yawa gani ba rayuwa ka ciki Allah babu babu abun kuma albarka kai ka ɗauka a yi tuya ba kuma na ga lalace shi wani lalace shi kenan an kamfani ne ya mutu kowa rasa daga daga na gwamnati kamfani da gwamnati wai ma an ba mutum aka ce a bashi mota da kira komi amma wai ya kace kamfani har su ce ba Allah kamfani wa kam wani taba da baki wa da ce malam sha wallahi mu mutuka shi kamfani wannan abu ne tambaya ba shin hanci yace a yace a ya kaman ma ko ce gaban yace ka san mu mutuka shi kamfani gaskiya ka ba ya ba shi ko kace ke ba kuma wallahi kan da yawa kamar kace duk da masu kace kamfanin ma'aikatan ne sai kashe kamfani a sace ai akalla maimakon kamfanin samu shi ya samu maimakon abin zo ga kamfanin ya ware na shi ne to na za ci gaba sai yanzu dai nan wannan ruwa ya duk da ba ta da inganci amma ma'anar magana sa ma ma'anar magana da wata wani hadisin mai inganta ba sai wa an sa'id al-makhazumi radiyallahu anhu أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه abin da yake wani ruwa ta sa'ibin al-khazumi radiyallahu ya ce shine sharikin rasul sallama kayan annabi kenan kayan a aiko shi suna mu'amala ta kasuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadin gwiwa na mu'amala ta kasuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kayan aiko da annabi sallallahu to kenan tsawon aboki ne tsawon aboki ne na mu'amala na kasuwa can da kayan yanzu Allah ya bar masa kalma annabci ya zo har ya zo ya ci makka shi ne ya kawo ziyara ya zuba annabi sallallahu alaihi wasallam shin da ya zo annabi annabi ya ce ma haba bi akhi shiriki marhaban da dan uwana a abokin tarayya na mana abokin hadin gwiwa ta kenan nan kenan dama kahi musulunci ma kenan akwai ta kuma annabi daga baya mu yayi ta akhira wannan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na mu'amala ta kasuwa kahi ma fisa kuma an san dai abin da yake cikin na irin mu'amalar shi kuma da irin dai abin da aka sani na gaskiya wanda na amana shi ma ta kai shi ga amma Khadija sai حديث النقبة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يجي اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر عبد الله بن مسعود يجيوا mun yi haɗin gwiwa da ne da ammar da sa'ad cikin abin da muka samu na ganima a yaƙin badar tona ruwaya bangaren isnadi tana da rauni amma abin sanar ne abin da ya gabata abin sanar kan magana haɗin gwiwa dai kuma ma yake cewa ko da muka hujja da shi ba dai abin da ya gabata baya ya ishe mu hujja ta haɗin gwiwa wanda nan sada sama ya yi ko zama ga ruwa a gaba insha Allah amma da wani iya da rauni ne yan ta wa an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma qala aradtu al-khuruj ila khaybar فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسطا رواه أبو داود وسعد نان جابر بن عبد الله كبار اللابان تشيوا يا سوزيت هي كنان بزيت هي خيبر خصوصا خيبر بايا أنت خيبر أنسى أربا غنيمة تغاركي wanda sahabbai kowa iya da kasar shi a can gonar a can dan gari ne mai noman dabino masu aika abin dabino kwarai to a nasarar salma ma a can akwai ɓangaren shi wanda yake an kula da shi wanda cewa ya sa wani wakili a can shi ma ya kula da nashi haka suke yi ya kabar wani ɗan garin dama shi manomin da biyu ne sai ya gyara an gyara zai ba shi kashi kaza ya dama ka sauran abin da yake naka ne to shi ma annabi yana da irin wannan wakili a can shi ne jabir zai ta can shi ne annabi ya ce mishi za a taita wakili bi khaibar an kaje wajen wakili na kenan na duke shi ta dabin garkashi take da take khaibar akwai wakilin da can in ka je ka amshi wusuki goma sha biyar nan menene kenan nan ma yana da abokin haɗin gwiwa don su a can da mutum yana da garka zai ba mutum garkai ka ce kun ka gyara an an ƙare sai mu zo mu kasa wani a yi rabi da rabi wani ya yi ɗaya cikin da aka amince dai ɗaya zai kula da garkar ɗaya kala da kana abincin da daban an kare a zuwa araba wani dole abin na mu'amala tsakanin wanda akwai da wani bashi da shi dole ana yi amma na gona ce da ake zawa na ana iya yi na ka ba mutum gonaka ba ka ga maganar jingina ana iya gyara gona a yi komi a ce an kare za a raba kashi kaza don na mu'amala ne sai وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أدهية إلى آخر حديث أبن يكي من رواية عروة البارقي عروة يكي من ذا صلى الله عليه وسلم يا أيكيشي نعم اللوكة الليل يباشي دينار يقول يجيو يسوي دبة تليا da sai mai layya su rago guda wani ya karanta da kai dinar a hankali zamanin mai yana da kima kaga dinar guda ne amma aka ji aka so ragon layya to wannan annabi ba shi dinare guda ya je su ragon layya ko dam na dabbar layya kudin da ya ce da ya ji allah sai ya samu arha da ya so biyu nan bai kaya ba abin sauran magana nan da ya kama da ruwa shi abu bin hajar kurin da annabi ya aiki wannan bawan Allah ya so mai laya kan me yasa ya tsaya bakin nan zan muna cikin babi na me aka ce sharka wani wani wikala nan wikala ce wakilci ne wakilci ne ya bashi kamar zaman shi ne kamar kamar kamar mutum sabutu da je su yi maka zaɓin da da abin da yake a cikin daya ko rage ko zaɓin da samun je kai wakilin ka ne da wani shi ne bambancin misali da ake samun matsalar wani zai aiko maka daga wani gari ka saya mun kaya kaza an haka nan dewa sai in ka je sai ko ya aike ka daga gari ka zai kasuwa ka sai mai kaya kaza ya shiga goma goma ke kuma sun guda biyu sai da ka je kasuwa ka sami a jika tara tara shi kuma goma goma ba ka kuma mutum sai tambaya to malam wannan jika jika kin ta wacce ina ɗauka bai na ba duk kuma sai tambaye ka in ya kai sha ɗaya ka cika sai ka sai ka mutu ya baka shawata kuma da wannan goma goma ba amma yansa bari ki jika tara tara wata wata wasu wannan bibin ta ce ta ce in ta sha bi kasu ya shiru ya cika nan kasar to yadda ba yadda ba in kare ka ciko ya cika to nan marigi na shi kenan kai wakilin shi ne ba riba ba ka so da ba amma misali ko da wani gari ki ya san kai kana sai da kaya kaza ina so ka sai da mun kaza nawa nawa wannan shine ko zuwa ka so a wannan kaso ce kai da ba ka tuka da zuwa zuwa kaso ba ka ci riba kaso muke ko da kai ba wajen ka amma wannan akwai wancin wakilci ne baka ne ka so mini wannan da ƙari da rigi na wanda ya sa ka aiki ne na wanda ya ka ne kai wakilin shi to shi ma nan shi urwa haka ne aka yi annabi kenan wakilta shi ne to mai da ya da ya je sai samo dabba biyu da dinari kuma zaka da muke tasarrufi da ya so biyu a hanya kuma aka sai daya ya sai ɗayan dinari guda kuma na mai riba riba ma kuɗi san fursa oh riba san fursa ɗari dinari guda ya aka bashi ya so biyu a hanya sai da ɗayan dinari guda ya zo a nan sallar salama da dabba guda kuma ga dinarin shi annabi ya mai addu'a da sai albarka cikin kasuwa abin hannunka annabi mai addu'a ya yi amshi dinarin shi da layi shi ka shi ta kai annabi ya karantar da mu kenan a musulunci riba ba ta da iyaka a ce kashi kaza kashi biyu wannan ruba ce wala ta kulo ba ta ba mu da afa ta kuce riba riba wai liki sama liki kenan riba ta kai gida biyu in ta wuce gida biyu a ta hukuta wasu akwai masu halitta wai iya ita da ce ɗari ka ta jika guda amma ta kai ɗari uku kai laifi tun da ta zama a ta ba mu da afa liki sama liki suke wani da suna lokaci na aka tara wurin wata kasuwa za a suna zaka wani ya zo da haƙi ne kun hana su kun cire ba a kun baka ce ba kun hana ya kawo a yau ya ce to ya zama ya ce to yanzu kace wannan ruba ce Allah ce fata kullu wata kullu wa wata ma muke mana ruba an kana da riba ce a ce ka bar ka da gaba da ce gaba ne wata ruba ma muke mana ruba kenan ba riba musulunci an kana ne riba da riba ce Allah ce duka ma duka ma ku bari gaba gaba daya to kenan ba riba yace a ba kenan ga wancan kalmar ba riba wace ba riba da ban riba ku da ba rabar da mai ɗauka abin kuna riba ce ka ci riba wani limki saman limki a riba daban a riba su wata a riba ku da kuma riba ko biyu ce haramun ce ita riba ko biyu ce ba ta kaɗa mata yawa amma riba ta kama aka ci ba ce ta kaza kaza to shi a nan a nan saka sarrafa gannan hafiz bin haidar ya kawo ruwaye cewa a nan sarrafa ba a sama a mutum bariki urtul bariki radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bi dinar annabi ake urwa da dinari guda ya shidare da hukutu ya sume da ya to ya tsaya shi fikiyu ce kita hadisi kuna me yasa ka maka wakala annabi ya wakilta wani nutse da ya shi ne kurma kin kata shi kan sauran bayanin bai kama shi anan ba ya ta wani nuni kama shi lokacin hadisi sai وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لبالي كل يا أيك عمر أكن صدقة لما يكسوكه أي الله سبحانه وتعالى يبقى يبقى من الله أمرني خذ من أموالهم صدقة تطعيهم يتسكين بيكم وصلي عليهم صدقة سكن لهم Allah ba annabi umarni khudh kai aka annabi annabi annabi ka amince sadaka cikin dukiyarsu kenan zakka annabi Allah ya umarni ya amsa to nan tunda annabi aka umarni amma yadda manzon Allah sallama ya aiki Umar wannan aikin da aka sashi kenan shugaba yana iya wakilta wani ai wannan abin shi sai wasu da aka annabi ya Allah mai cikawa ai farkon tawa farkon jin farko dan zakani suka ce a mu zakka mun kare Allah annabi ya umarni Allah annabi ya ce a mutu sadaka a cikin dukiyar mu da mana addu'a addu'a shi tsuwa shi gare mu zikirin man kare bar zaka tunda an da baka ce amsa shikenan an kare usulun fitina farko kayan ma wasu jimana da su suka fara magana yan zaka su kuma musu bada to ka kuma magana rudda yan tawaye ta bayyana daga baya to nan da yake na takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Umar wannan aikin da annabi da Allah yake yi na sadaka kenan an aiki Umar kuma shi ta su'ad sai wanda shugaba zai aika gari kaza gari kaza ya je ya amso zakka shugaba yake wakilta mutum wakilin zakka ya je ya amso ya kawo illa abu ya abin da yake lokacin magabata na maganar zakka ana amsar zakka ta zahiri annaba bai aikar sa'i amsar zakka ta koyi mace zakka koyi zakka kuɗi in manzo Allah ko sahabbai ko baka san ciwo ka je da aiko zakar su kudi a zakar kudi abin da mutum kawo abin da ma shugaba ke iya zuwa dukiya ta zahiri imma dabbobin ka ne sai a lissa hano ne ko kayan gona sa'i na huski nawa kai shi ake lissawa sai ka ba wakilin shugaba ya kai ya aije ya tara a wuri guda amma kuɗi na ɓoye ba za a ce mutum nawa ne kuɗinka nawa ka mallaka mu ji abin da ka mallaka a ɓoye a ba ma haka nan shi tsakanin shi a babban mutum tsakanin da Allah abin da ya hudu ya kawo kun ba sai ya kawo ba shi shugaban yana iya kama shugaba yana iya kai ba wasu suke tare da shi ma ba san ba ya bada ba ita ba a matsawa ba a sa bazuka akan zakka ta koyi wannan tsakanin kai da Allah ne da wanda ka ba ku san ka ba su amma ta zahiri ta ake magana ta zahiri ita ce ake zuwa a lissawa sa'i kaza dabba kaza ta da za sa hannu amma sauran aka ana bar mutum a tanan albanin cikin tawon minna ya kano mas'ala ta wanda wasu ke so su mai da abin na dole kenan irin wanda azama wajen to shi ne ce bai cikin karantarwar makabata manzo Allah bai ba wannan khalifa guda hudu babu wanda ya taba yi ba wanda ya taba tura amsar zakka ta kai ana barin mutum da imanin shi amma ta zahiri ce ake doka to nan kenan haka yawa kana annabi kenan ya tura Umar kenan ya mai kenan wakilin shi shi ma dogon hadisin da kun ga wasu kan annan Qur'an سي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر ثلاثا وستين وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح أن يذبح الباقي أنا صلى الله عليه وسلم ده يزور أيتم هاجي يزور الدبوبي أنظر وصل يمن شدي هدايا دا دبا رقمي دري النبي دا رقمي دري هدايا iya sokewa iya sokewa da hannun shi yadda soke raƙumi 63 sauran nawa 37 ko sai da na ali soke sauran 100 ya dira su shi kadai wannan shi ta hadaya guda ta kama ka ina kai ba layi kamar layi ce dan kaya ɗaya kaya biyu bakin wata ta hana gayanta jiza zama akwai masu hali da sun je wannan sun bada a can har saudiya wani abu da ake ana kamun ana raba su a can haka akwai masu masu hali ke yin kadarin wani ma saboda haka masu halin wani shi na cika ana raba ana a kawo gasar talakawa raba masu kari ya gawon kuma yawan masu kari suke ci wa talakawa aka tsara ka da mara ka da raba sai kai nama an sa a firigo an cika firigo gidan manya su kuma talakawa suke ga an ci an na kai musu an na kai wa a cikin musu ne ana kawo shekara da rakawa ana kawo ruwan da su za ka yi layya gyara ake a yaka kasashen talakawa a raba masu ƙarfin gari nama ana kanin garin ma ana kanin garin da yawa ne gyara ake gyara ake yawan abin da kaga kuma saba abin saba kuma a ci gaba inda za a yi rabon na adalci to wannan shine dai annan kullun ya soka maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ali akan maganar yayin soke mai hadaya don magana ta dauka labar sai wa ana abi horaita radiyallahu anhu fi qissatil asif qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad ya unais ala mar'ati hadha fa in tarafat farjumha tuka ga malami na abu horaita ko wani su ga maka nan qissatil asif yace maka na wani ga maka da shi a ta abin da ke so ɗauko a dogon hadisi ne cewa annabi ya wakilta ta unes anas ka ta yi ka yi haddi ya zama kan wakilin manzan Allah a kan wani aikin haddi me ya wakana wannan rigima da aka yi a wani gari ne musulmi ne sai ɗan shi shi na asibis asibis kanta bara asibis wannan yaro sai nemi matar mai gidan shi aka kama yaro aka ɗora ma uban yaro ya ba da dabba ɗari da bawa shi ne fasa ɗin shi tun da ke a ƙauyen zuwa mace mataka ta yi kwatanci ya a zo sai barima ko shi ne sakin ƙauye ya ce kashi ka ɗari biyu ko ɗari haka suke za ka na ka ya kawo ya ɗora maka ya ɗora maka kwartan ɗari biyu ko ɗari biyu za ka ana yi a kakara ya a raba tsakanin shi wanda ya shari'a da shi da matar haka suke raba haka suke zaka zaka kakara na yi wala zaka na kakara dan kwanaki kwanan wani tambaya ta irin yan zaman nesa wannan ya ce shi matar shi a kama an mara kwashi kada jikun aka wata zama na kudin wani ajiye mun ya zan yi iya ke zaka ana yi to shi wannan bawan Allah haka ya bada ya bada ya bada bawa da dabba ɗin. to da ya bada haka ya ji ana an ce sun ci mai kai wannan hukuncin ba haka ba shari'a take wannan al'ada wannan ba ba ba al'ada ce shi ne da ya ji haka kaga akwai sauki kenan ko ya ce to tsari zai mutu gaba daya ya taso daga ƙauyensu ya zo har madina da shi da wancan mai gidan ɗin shi shina shina shina abu shina wani abu kirkin mutane abin da baka baka wani abin da baka wani ba gaskiya bane mu tayi mu tayi madina suka zo madina ya ce ya rasulullah wannan mutumin ɗana baran shi ya zina da matar shi aka ɗora mini dabba ɗari da bawa aka ce shi ne abin da yake kaina na yanci ɗana daga wasu ka ce mini a'a abin wannan ba haka ba ne ba a shara ta Allah shi ne ya rasu da ya rasu da na zo kamar hukunci da hukuncin Allah ka kamar hukunci da hukuncin Allah da hukuncin manzala ce zan baka hukunci hukuncin da Allah hukunta ya ce bawan ya ce bawa da ka bada da dabbobinka a maida maka a maida mai babu shi da ya bada da dabbobi ya ce ɗanka abinda yake kan ɗanka sun ya yi tarafi za a mai bulala ɗari don yaro mai zarmai ita kuma wannan mata ya ce ya ce ya unis ku tahi garin wannan bawan allah ka bi su ku tahi da kai ku yi sabko ku yi sabko ku tahi garinsu in kun je idan ita matar ta yi tarafi a kan cewa ta yi wannan abin da aka hudu ga mata haddi a kashe ta shi a mai bulala ita kuma a kashe ta to kaga a nan shi yaro dama shi bulala ce na ce kaga musulunci da ke kare mutuncin mutane ya tsara ko da shi yaron ya san ya yi kuma mai haddi amma ita inda za ta ce ba ta yi ba ba mai dama mata haddi ta ce dubin yi ba kurin ba ta yi ba ba dama a mata haddi tun da babu shaida shi ne zuci ta yi shi musulunci ya da itirafi ko ta yi cewa an kama shaidu guda sun kama ta ta yi amma ko wani ce mun yi zana wance ba ya yarda kai ya makama kai kai maka haddi na zana da kai da kace kai ita kuma kin yi girma ta shi annabi ne maka yake shi ke nan ya kaje gurbin ka mutunci mutane to kira wannan bawan Allah haka aka yi kuma imanin wannan mutanen da imanin nan kwarai ta ce ta yi ba ce bai zai ba aka mata haddi aka je ba wannan ya kan da kwarai mutane mai shedan yana irin jaya mutum mai imani irin su gamidiya irin su ma'is ta kantar da mu cewa imani bi har mutum wunoci ilahi kai ba nan bane ba annabi da annabi suke da isma a mutum mai imani ne barin hanya kaka zuna suka yi ko musulmi ne kuma na kwarai amma shi ne rinjaye su shi ne bambancin mai imani da fasiki shi mai imani bai ci gaba bai zama rayuwa ce aka Allah da yake ban masu imani a ya kawo wace wani zafi da fashe a wajen ma'amfasa sakarullah fasakarullah zunubi kuma gafirar zunubi lallah ولم يسروا على ما قالوا وهم يعلمون أكلاتي ألا يا بني آدم المتقين جروا يتوسلون إذا فعلوا فشتا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يمسك يوتا الفحشاء ذكر توبرا يمسك تنا على الله هنا فاستغفروا لذنوبهم يسلم مغفر ذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون بس تشي غبا كان ولا يغبا لكن haka sami imani da kwarai amma shedan ya dare jaya adam adam ya rinjaya shedan adam ya rinjaya ya abin da Allah ya hana shi kenan babban aibin mutum zama mutumin a ɗabi haka ce rayuwar shi kuma zuna ci ne ɗan giya ne ɗan kaza ne amma mutum mai imani yana iya shi ɗaya rin jaya shi ta amma Allah amma shi ba wancan shi ko mawaki ko mawaki he ne mutu ba za Allah da magafara ta Allah kaga wannan zaka san imanin sun san a musulunci kashe ake har lahira amma ba wanda kama su kaga mudiya su ma'iz shi ka kashe ma'iz ba wanda ya gaishe ba wanda ya kama ya zina wasu ya rasu lullahi na yi zina kamar na haddi ka tsaka ke ne annabi kawai da abin jiwa ya shiga harkar shi ya kuma ya ce ya rasulullahi na yi zina ka tsarkake ni annabi ya kauda ya je su uku annabi ya aibi shi ba ya ce wakwa da hankali shi na ji lashi nan la ya talar ku su ko dai wani abu da mace la ya talar ku ku da wata kake na gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka je shi naga shi ne da an fara jiwon jiwa mishi yawa ya gudu aka bi shi aka ida annabi ce fita ku bi shi fita ku bi shi ku ida shi iya wani inda mace ba ka bane ba inda rashin zai zuce bi ni ba kuma dole bar shi tun ba wanda ya kama shi ina zai zuciya ga shi wanda ya ce na yi ko a wani hadin ya sha biya ce ya fasa shi ba ki bane ba ba mai cewa kai ya kake kai he kai mu muka ba ruwan kuma ba da bawa da Allah ba su shara mutum cike nan ko da ya yi an fara ya ce ya ce ya ce abin da bai ce shi bai ba walla ba da ma ce a cika ba dole tsaye da an mutum da kashi ka kai shi ya gaba ya ce ba haka bane ba dole a yi gaba ma ina muka yarda yayi muka mai aji ko ce biyo dole mai yarda sai ban mu hujjar mu musulunci kenan haka ta ma ta zo ga madiya kuma ta yi annabi ko da ce anya ko da abin kari ne ya su da sokaci kamar ka kamar kamar na mai sokaci ne ma kamar da ne kenan ta ka ta wata ta ma ta ko abin da abin aji ita ma kamata haka ne ga kenan mai imani mutum ya iya da imani amma ya rasa shedan ne amma imani ko mu ke tuba ko mu ke tuba amma kamar haddi hadda lokacin da zaka mata haddi annabi ya ce zai mata sallah kai kun umar ta rasulullah zaka mata sallah kuma ta zane ya ce wannan ka yi tubar da ta inda za a mata na mutum gaba ɗin tubar da ta ishe su tubar da ta tubar da barakanta alhadin allah haka akwai imani amma shi ɗan ne irin jayen su to nan da kuma kawo na ruwa ta wannan abubuwa da kisa ce doguwa ya kata kurin a takaice shi abubuwan abin da suke kawo manzan na sarki rama ya wakilta wani stage mai wakilci mi na haddi haddi cikin haddin Allah ko shi ne ya ce wakudu ya unes alamar aka haza ka yi sabu kai unes ka ta yi wajen matar wannan ke da matar mai gidan wancan yaron fa'ini ta rafat farjuma in ta yi ta rafi ta yi ka je ta kuma ka aka yi a ganin kamata mata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته